بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren biyu ga watan Rajab shekarar hijira ta 1446 daidai da ɗaya ga watan January 2025 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn Khattab da aka fi sani da suna dandali a nan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke tafsiri a cikin Alkur'ani mai girma cikin tafsirin juzuwa amma wannan shine darasi na biyar insha Allahu a cikin tafsirin suratul balad za mu tashi daga faɗin Allah madaukakin sarki au it'amun fi yawmin zi masghaba malan nura zai karanta mana zuwa ƙarshen sura bismillah wa a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi أو إطعام في يوم مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة Ubangiji ya ci gaba da cewa au it'amun fi yawmin zi masghaba ko kuma ciyarwa fi yawmin a cikin wani wuni zi masghabatin ma'abocin yunwa yatiman a ciyar da maraya zai za makarabati ma'abucin kusanci au miskinan ko a ciyar da marashi za matarabatin wanda yake da datti a jikinsa Allah ya ci gaba da cewa sun makana min allazina amanu sannan kuma shi mai ciyarwar ya kasance daga cikin wanda suka yi imani wata wasau bis sabri kuma suka yi wa junansu wasiya da haƙuri wata wasau bil marhamati sannan kuma suka yi wa junansu wasiya da tausayawa Allah ya ce ula'ika kaga waɗannan hum ashabul maimana su ne ma'abota dama wallazina kafaru bi ayatina waɗanda kuma suka kafirce ma'ayoyinmu Allah ya ce ula'ika su waɗancan hum ashabul walazina kamun bayatina hum ashabul mash'ama ko sune ma'abuta hagu alaihim narun mu'sada akan su akwai wuta mai kullewa waɗannan sune ragowar ayoyin da suke cikin wannan sura mai albarka ci gaba da bayani akan ayyukan da za su tsiratar da bayi daga inda Allah ya ce falaqata hamal aqaba yume ya hana bawa yayi ninkaya ya yi tsalle ya fada cikin neman abin da zai tsirtar da shi wa ma da raka mal'aka ba fakku raka ba sai Allah ya ce au it'amu ko kuma ciyarwa fi yaumin a cikin lokaci zi masu gaba lokacin yunwa lokacin jarabawa lokacin talauci dama ubangiji madaukin sarki kamar da muka karanta a baya da kuma wasu wurare ma daban-daban cikin alkur'ani ya yi kira zuwa ga ciyar da abinci da ciyar da mabukata kamar faɗin Allah cikin sautul insan wa yi tsimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinda suke so na abinci su ciyar da matalauci da, maraya da wanda aka kama shi haka na cikin al imran Allah yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun tsantsar wato nagarta ta imani ba har sai kun dinga cewa daga abin da kuke da mallaka a kansa hakanan Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa wa anfaqu mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani Allah ya ce kuma ku ciyar daga abinda muka azurta ku tun gabanin mutuwa ta zakke ma ɗaya daga cikin ku sai ya dinga fata yana burin ina ma da ubangiji zai zirkita zai jinkirta masa fa saddaqa in samu ne sadaka wa kun minas salihin zama cikin mutanen kirki a cikin suratul hajji akwai ayoyi da suka yi kira har masu zubi iri guda fadan Allah fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir da kuma fakulu minha wa at'imul qani'al qani'a wal mu'tar ku ci daga abinda kuka yanka na hadaya ku ciyar kuma da al ba'is marashi wanda yake cikin bukata wal faqir da matalauci can kuma aka ce al qani'a wal mu'tar da wanda ya roka da wanda ma bai roka ba duka kuci da su saboda wannan aya ta au it'amun fi yawmin bi masgaba mun ji a baya ana iya kadar da au at'ama ko tana nuni ne zuwa ga wato alhafu ala it'amil muhtajina wal mu'damin tana kira ne zuwa ga ciyar da talakawa da mabukata musamman a halin tsananin yunwa da lokacin jarabawar rayuwa kamar lokacin da ake cikin annoba kamar lokacin da ake suke halin rashin lafiya wanda suke kwanta a asibiti wanda suke kwanta a asibiti misali kamar lokacin yaƙi kamar lokacin ambaliyar ruwa da kuma sauran lokuta ma amma dai a cikin waɗannan lokuta to ciyarwan ta fi tsananin lada shine zi masgaba lokacin wato tsananin bukata al masgaba al majaa yunwa to yunwa tana iya zama sanadiyar wani yanayi da ake ciki kamar yanayin yaki yana tsananta yunwa kamar yanayi na wato fayaban ambaliyar ruwa yakan tsananta yunwa kamar yanayi na na fari ko tashin farashin kayayyaki kamar wanda muke ciki yanzu da ire-irensu waɗanda suke tsananta wahala ga talakawa da ma sauran mutane to a wannan lokacin Allah madaukakin sarki yana kiran masu wadata su kuma da su tsara kaimi wajen aikin alkhairi don su sauƙaƙa wa mutane kuma su samu lada mai yawa a wurin Allah madaukakin sarki saboda haka Allah yake ce mana lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kuma Allah madaukakin sarki ya zargi wato marowata da faɗinsa kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin Allah yace a aha ai ku ba kwa girmama maraya kuma ba kwa kwadaitar da junanku akan ciyar da talakawa wannan zargi ne ga marowata zaka galibi mutumin da ke da rowa kuma yana so ya dinga zuga mutane akan cewa kar su ciyar shi ya nuna musu kamar shi mai dabara ne kuma yana koya musu irin wannan dabara ce kai baka ga yadda nake yi ba in ka biya matalaka wannan za su mai da kai baya ai kaza za ka dinga musu ai ni kaza nake yi to shine wala tahadduna ala ta'am miskin kaga su kuma na mutanen kirki aka ce waɗanda suka kasance sun makana min lazina amalu wa tawasau suka yi majunan su wasiya da ainihin wato aikin alkhairi a akwai hadisai da yawa da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sosai wanda suka kwadaitar akan alfanun da ke cikin ciyar da abinci da taimakawa talakawa da agaza musu da abin da za su ji saukin rayuwa babu laifi mu ambaci wasu daga cikin su daga ciki akwai hadisin a wato da Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili والناس نيام تدخل الجنة بسلام النبي صلى الله عليه وسلم يتي أطعم الطعام ودنجا تشد أبنشي وصلوا وصلوا الأرحام وصلت الزمنتا وصلوا بالليل ودنجا صلى تكندري صلى النافلة تكندري والناس نيام ألوك تنا صورة متاني سكي بچي النبي يتي يمكن أن هكا تدخل الجنة بسلام za ku shiga aljanna salin alin wanda za a ce muku udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud wannan hadisi ne a mashahuri amma wannan lafazin da muka kawo anan lafazin al-Imam Ibn Hibban ne da isnadi wanda yake sahihi akwai riwaya al-Imam Tirmidhi daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu da yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wa'azi sai ce inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin aljanna akwai wasu gidaje ko dakuna wanda suke transparent kamar irin da kaga gidan gilashi na ciki daga ciki kana ganin waje daga waje ana ganin ciki wannan gida ne na musamman aljanna sai na ne ce faƙama a arabiyun faƙala liman hiya ya rasulallah sai wani mutumin ƙauye sai ya ji ya ji abin nan wato abin nan ɗinsa ya tashi sha'awarsa da ganin ya za a shiga wannan ya kwaɗaiti da son gidan sai yake tambaya yake cewa ya manzan Allah waɗannan gidajen na musamman da kake ba da labarinsa aljanna waɗanne irin mutane aka tanada wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace liman atabal kalama wa at'ama at'ama wa adama siyama wa salla bil layli wan nasu niyam Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan gidajen Allah ya tanaje su ne liman atabal kalama ga wanda yake dada da zancen sa ba a jin mummunar magana a bakin sa ba a jin ashariya ba a jin batanci ba a jin magana ta rashin dattako wa qulul nasi husna kenan ya zama maganarsa alkhairi ce karatun alkur'ani ne tasbihi ne istighfari ne nasiha ce magana mai amfani shine abin da yake koda yaushe shine liman adama liman atabal kalama da da yake nan na biyu kuma shine mal shahidin wa at'ama ta'ama ga wanda yake ciyar da abinci ya zama a gidanka ba kai kade kake ci ramun kura daga ita sai yayanta ba za a ba almajiri za a ba makwabci za a ba baƙo za a ba duk wani wanda Allah ya cishe shi ka ce abincin gidanka kai kadai daga kai sai ƴaƴanka sai matanka ba wanda ya san kalar shi ko ya san kanshin sa za a fito da shi inda mutane suke a zauna a ci za a gaici mutane su ci a cikin gida za a dafa na musamman ma a ce a ba talakawa wa at'ama ta'ama kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa adama siyama ga wanda ya dimanci yin azumi litinin alhamis ayyau gobe a sha ranar arafa ashura ran sittu shawwal azumin ƙarshen wata da ake ce masurar shahari mutum ya zama mai yawan yin azumi da kuma na ƙarshe shine wasalla bil laili wan nasiya da wanda kuma yake yin sallah cikin dare ya tashi ibada ya gana da Allah cikin dare ya zama da cewa ko rabin awa ne ko ƙasa da haka ba za ka zauna kai tabbaci kawai kamar an aje doya baka motsi kwata-kwata ya kamata ka motsa ka tashi kai shafa'i da wuturi kai istighfari kai hailala ka roki Allah falalarsa da neman gafararsa wannan aikin ko waɗannan ayyukan masu yin su su aka tanada wa wannan aljanna shi za nabi kice ala inna sil'atallahi ghaliya kayan da Allah yake sayarwa aljanna ta da tsada ba kayan ba kayan banza bane ba kayan ba gonjo bane ba kayan arha bane ba kayan gumama bane ba kayan auction bane sai an tashi an yi aiki wannan hadisi sahihi ne al-imamu tirmidhi da roto shi yace hadisi ne hasan yana cikin sunan tirmidhi saboda haka mu ji wannan jama'a baya ga wannan hadisin akwai riwayoyi har ila yau masu irin wannan lafazin daga sayyidina abu huraira wanda al-imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da shi da al-imamu ibn majah da kuma hakim da Ibn Hibbana duk sun fitar da wata riwaya kwatankwacin wannan daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu an yi wa annabi irin wannan tambayar ya bada irin wannan ansa sallallahu alaihi wasallam alayhi fil akhirati wal ula haka na al-Imam tabarani Abu qasim a cikin Al-Mu'jam al-Saghir ya ruwaito cewa anna rajulan ja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mutane ne a cikin mutane wai wanne irin dabi'a ce ta mutane Allah ya fi so wanne irin kuma aiki ne Allah ya fi so sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum lin nasi wanda Allah ya fi so a cikin mutane shine wanda mutane suka fi cin moriyarsa mutumin da mutane suke amfana da shi da gwargwadon amfanin da kake wa mutane da gwargwadon da Allah yake son wannan amfani sawa'un da iliminka ne da arzikinka da mukaminka da darajarka da matsayinka duk abin da Allah ya baka a cikin mutane to ya zama mutane sun amfana da wannan wanda Allah ya bashi wadata mutane su amfana da wadatarka ta hanyar kyautata musu samun musu ayyukan yi ko ka kafa kamfani ko masana'anta da za su samu aiki ko ka samu musu yadda za su samu wato su ma su samu su samu wadata wanda Allah ya mushi gamdakatar da shugabanci shi kuma ya taimaka wa mutanen shi su amfana da shugabancin ta hanyar ayyuka da za a sauka wa mutane ayyuka za su samu mutane sauƙin rayuwa za su samu mutane tsaro da abinci da kiwon lafiya da ilimi da sauran abubuwa na raya ƙasa a kiyaye musu addininsu a kiyaye musu mutunci to da gwargwaron yadda kai haka da gwargwaron da Allah yake son ka da gwargwaron yadda ka gaza a haka gwargwaron da Allah ba ruwan shi da kai ke nabi saki cewa wa ahabbul a'mali ila Allah mafi soyuwar ayyuka a wajen Allah shine na farko sururun tudkhiluhu fi muslimin duk wani abu da zaka yi wanda ya samu da musulmi farin ciki musulmi yana buƙatar wani abu ka samun mishi ɗansa ya rasa admission ana ta admission AB din na rasa admission kai kuma kana da hanyar da zaka samu mishi sai ka sai ka tashi tsaye ka je ka samu mai kuma ba dan kowa bane zai ji daɗi ƴan uwan shi su ji daɗi ko kuma an samu admission na arashin da registration an ce registration dubu tamanin dubu casa'in talaka ina ya gan shi kawai ka ji labari haka nan kawai ce ai ɗan gidan wani ya samu admission har sai da ra'ayi kawai ka nemi su ka ba su kuɗin ba ma wanda ya sani ka ka sanya musu wani farin ciki ko ka zo ka tarar da su ba su da abin da za su ci ka ɗauka ka ba su almajiri kai kwana kawai gan shi yana kuka wannan ƙananan almajiran yana kuka ya wuni bai ci ba har zuwa la'asar ɗin nan ko magariba bai samu komai ba kai yaro eh me matsalaka ya ce maka yunwa yake ji sai ka ba shi kuɗi ya sai abinci ko ka je da shi gidanka a ba shi abinci irin wannan farin ciki da za ka sanya wani mumini a cikinsa to manzo Allah sai sai ce Allah yana son irin wannan aikin fiye da kowane aiki au takshifu anhu kurba ko ka yayi mai wata damuwa ya shiga cikin wani kunci ya shiga cikin wani bala'i ya rasa yadda zai yi an sa shi a cikin wani hali na damuwa rashin lafiya ko yana da mara lafiya ko mata shi za ta haihu an rasa yadda za a yi wani ma abin hawa da za a kai ta asibiti ne ma ake rasawa kai kuma kawai sai ka zo a wannan tsadan man haka nan ka sa mai ka kai su kaga ka yayi mishi wani bakin ciki ka sa mishi wata mafita akan wannan au taqdi an hudainan annabi ce ko kuma musulmi ana bin sa bashi yana raye ne ko ya mutu ka zo kawai ka ce a biya bashin ka je asibiti kawai ka je reception ko inda ake biyan kuɗi ka aje wasu kuɗi ka ce to duk wanda ake bi bashi a cikin masu jinya asibitin nan din na biya dubu hamsin ce dubu ɗari ce miliyan biyu ce ko ka bai wani shago na anguwa inda ake siyayya ka aje kuɗi ka ce da wanda ya ci biredi bai biya ba da wanda ya anshi kulikuli shekaran jiya da wanda ya zo ya aiko a bada taliya wani ma ya daina bin layin saboda yadda bashi yake ko ce duk a yi musu kiliya gaba ɗaya ka ka biya mashi wani bashi ko abu a tare shi za a ci mutuncin shi akan wani bashi ka biya mishi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au taqrudu anhu ju'an ko ka dauke mishi yunwa sai annabi ya ce wala in wali an amshi ma'a akhin li fi hajatin nabi ya ce inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi in raka wani dan uwana wato dan uwana a musulunci in ganshi cikin wata damuwa in raka shi aje a yaye wannan damuwa ila an al'ahabu ilayya an ata kifa fi hadal masjid shahara kaga wani yana da wata larura zai je gun 'yan sanda yana jin tsoro wani ya je akwai matsala ko zai je gama alkali ko zai je wurin sirikinsa wata magana ta sulhu ko zai je wata damuwa ko wata kaɗi ba ta makale mishi a makaranta ko wani abu makamancin haka ka ce mu je raka ka kuma ka da alfama da in ka je an ganka za a yaye mishi wannan bala'i ka je a tsaya minti sha biyar minti arba'in wuni guda ko sati guda ka tabbata an yi kilarin wannan ishe din ko nabi ya ce to ya fi son ya yi haka fiye da ya zauna a cikin masallacin shi na madina ya yi itikafi wata daya ya fiye mai lada zama ga falala fa iri iri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wan kaffa ghadabahu duk wanda ya gintse fushinsa aka yi maka abin da ya kamata ka fusata sai ka gintse ka haƙura don Allah nabi ce satar Allahu auratahu dai kuma Allah zai fa maka asiri duniya da lahira Allah zai fa maka asirinka wa man kazama ghaibahu wanda fushin ma ya riga ya taso ya gintse shi da kyar walau sha'a an yumdiyahu amdahu a inda kuma kana da karfin da zaka yi hukunci kai ne shugaba kai ne babba kai ne mai fada aji kai ne mai gida an bata maka rai kuma kana da karfin da zaka yi hukunci kuma kana da gaskiya laifi akai maka idan ka sai ka tuna Allah kawai sai kai hakuri nabi ya ce mara Allahu qalbahu raja'an yawmal qiyamah Allah zai cika maka zuciyarka da abinda duk kake fata duk abinda kake fata ranar alkiyama sai Allah ya gamsar da kai game da shi wa man masha ma akhihi fi hajatin yuthbituha a a yuthbituha bi qadamaihi yuthbituha sabbata Allah qadamahu yawma tazulul aqdam wanda ya raka dan uwan shi dan cika mishi wata bukatar sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma ya je ya tsaya har aka gama bukatar Annabi ya ce to Allah zai tabbatar da kafafunsa akan siradi ran da kafafu ke zamewa duk wannan falala ce ga mutum in ya taimaka wa dan uwansa daga cikin ayyukan da Allah ya fi so muka lura gaba daya ayyuka ne da suka shafi kyautata ma bayin Allah domin shi Allah bai bukatar komai a wurin mu aji ba ambaci sallah ko azumi ko sallar daren duk ba ambace su ba na ambace abinda za ka yi ma bayin Allah ne domin dama ibada dukkaninta za ka iya cura ta zuwa abu uku abu na farko shine wato ɗayauta Allah tsantsanta tauhidinka game da Allah abu na biyu shine aikata abubuwan da Allah ya ce a aikata da barin wanda ya ce a bari abu na uku kuma shine kyautata ma bayin Allah za ga duka waɗannan sun dimanci kyauta ma bayan Allah ne saboda kuma kaga an ambace su kala-kala zai wuya a ce ka rasa wanda zaka iya a ciki in baka da damar yin wannan zaka samu damar yin wannan in baka da damar yin wannan zaka samu damar kaman jarabawa ce a bada a bada wajen tambaya goma sai a ce amsa hudu wato duk dai dakikancin ka zaka samu guda hudu da zaka iya a ciki saboda haka duk talaucin ka dan raunin ka dan rashin abun hannun ka zaka samu wani abu da baya bukatar kuɗi yana bukatar jajircewarka ne da kuma tsayawarka sauraka sai mu yi kokari mu ga cewa mun amfana da abubuwa ire-iren waɗannan waɗannan duk suna cikin wato hadisai a takeice kwarai wanda suka kwadaitar game da falalar ciyarwa tare ma da wasu falalolin musamman kuma a wannan zamanin da muke fama da karancin abin hannu a hannun mutane a wannan zamanin da ba kowa ne yake samu abin da zai ci ba tsadar rayuwa da kwarzaba ta yanayin duniya ta yi yawa ga mutane kowa ya juya zuwa sana'a koya abinci da masu kudi yadda talakawa kowa hodin abinci kawai yake kowa sai yake samu wani kudi ya boye abinci har ma mutane ba su a ga musu cewa annabi ya hana ba sa masu a ga musu cewa annabi ya hana kai wasu malamai fa suna ganin hatta ba wai dole sai kamar da yake a malikiya ba wai dole sai abinci ma ya qatatu alaihin nasu ba wai dole sai masara da alkama da shinkafa da taliya da makamantansu ba duk wani abu da mutane suke da bukata zuwa gare shi inda ka ɓoye shi a sanda suke da bukata da niyyar sai ya yi tsada ka sai musu haramun misali yanzu barkono ya ba abinci bane fetur ba abinci bane barkono ya yi watakila riɗi ma ba abinci bane ko da waken soya duk waɗannan ba dole a raye a kansu ba amma mutane suna da bukatarsu suna da bukatarsu amma yanzu duk jama'a da attajirai da talakawa da masu karamin karfi kowa ya koyi wannan sana'arsu kowa ka gan shi yanzu kokari yake ko miliyan ɗaya ce zai samu da ya ɓoye wani abu sai nan da wata shida ko wata biyar sai ya yi tsada tun mun sa wa kanmu wato mun takura wa junanmu mun sa kanmu cikin bala'i artificial bala'i da zama da sa annabi da ya hana duk wani wanda zai wata magana to dai kasa take ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ai sai kaza sai kaza sai kaza annabi cewa rahimallahu ra'am samhan idashtara Allah ya ji kan mutumin da ke da sassauci wajen saye wa saman idabta'a yake da sassauci kuma wajen siyarwa idan ba a wajen siyarwa to kaga duk wanda zai siya ya koyi sai ya tsada kaga babu magana sassauci da ba daman bai ba sassauci ba sannan yana so ya lissafa da kudin store da kudin transportation da kudin masu gadi da da kudin faduwar dala da ta yi a wannan kwanaki ko tashin ta da kuma kudin mai sunan shi watakila har da magani ma an saka an saka maganin kwari an saka maganin kaza duka sai ya lissafa da wannan sannan kuma ya ninka da riba shi to ka ga mun wanda daga nan ya zama yafi kowa kuɗi wani ne daga daga hodin ya zama shefu kowa kuɗi duk manyan masu kuɗin ba 'yan hodin bane ko ka lura zai samu kuɗin amma shi ma kuma zai je batar da su bai sani ba ga kuma zunubi Allah ya kyauta Allah ya ci gaba da cewa yatiman za maqraba ko yatiman za maqraba a ciyar da maraya au miskinan ko talaka za mataraba ma'abucin dattin hannu shine mataraba ko dai dattin hannu wato saboda aikin wahala da yake ko dattin sutura saboda galibi talaka bai cika samun dama ya yi kwalliya ba ba ta kwata wannan aiki ba to shi ne mataraba daga turab ko kuma a saboda wurin zamansa ba gyararre ba ne ba lafiye ba ne wurin zamansa gidansa babu tiles babu da duma watakila a ƙasa yake zama watakila ma babu ko da ɗaya na siminti da haka jikin shi yana yin datti mataraba alamar aikin wahala ko alamar rayuwa a cikin rashin wadata a waɗannan lafuza guda biyu zamu ga cewa an musu nasaba aka ce yatiman da miskinan malamai shi kokari su lalubo menene musu nasaba magana mafi kusa da da hannunmu wanda kowa na iya fahimtar ta kowa ko da nahul waji kai shine cewa mansubai ne bi qaulihi yut'imuna wa yut'imuna at'ama saboda at'ama fi'li ne muta'addin ila maf'ulaini wa yut'imuna at'ama ويطعمون yatiman to ta'aman shine maf'ulul awwal yatiman shine maf'ulul thani kwatan kwacin kuma fadan Allah alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata to ahya'an wa amwata maf'ul ne thani kaman fadan Allah wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan sai ce mene minas samawati wal ardi shay'an to da rizqan da shay'an duka maf'ulai ne wala yastati'un ko cikin nahali yana iya zama kuma badali kamar yadda wasu malaman suka ce waɗannan ayoyi guda biyu yatiman za makaraba au miskinan za mataraba su kuma suna faɗan suwaye suka fi cancantar a ciyar idan an zo ciyarwa bayan da an ci aka ce a ciyar ɗin aka ce au ita'amun fi yawmin bi masgaba kaga an faɗi aikin da za a yi da kuma lokacin da ya fi dacewa a yi nan kuma sai ake faɗan kuma in za a ciyar kuma suwaye suka fi cancanta sai aka ambaci mutum biyu an ambaci maraya maraya wani abu ne gama gari a cikin mutane in an ce ai tarifin za a ce shine wanda iyayen shi biyu suka mutu ko kuma mahaifinsa namiji ya mutu yana yaro bai balaga ba balaga kuma abu biyu balaga biologically da kuma balaga psychologically shi sa aka ambata aka ce wabtalil yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushda balagun nikaha shine ya balaga yayi gashin hammata ko yayi mafarkin girma anastum minhum rushda yayi kuma girman hankali to in bai fita daga wannan bimba bai fita daga maraya ba to shine maraya wanda kuma ubansa bai ban masa abin da zai wadata ba shi ake nufi nan amma wanda ubansa ya mutu ya ban masa dukiya to zai cikin marayan da ya zama dole sai an taimaka masa ba dole bane sai an taimaka masa sai dai min babil ihsan ba yi da gado ba a ban masa kayan gado ba ba yi da karfi bai girma ba ba zai iya sana'a ba da sauransu to wannan kaga a cikin taimaka mishi akwai falalar wato sadaka da falalar taimakon mara karfi sannan kuma aka ce za makaraba maraya ɗan ƙaninka ko ɗan wanka ko ɗan kakan ko jikan gidanku ko ɗan ɗan malaminka ko ɗan ɗan wani abokinka shine akwai wani kusanci tsakaninka da mahaifinsa ya fi girman falala a taimaka mafi da maraya kawai gama gari wanda baka san inda ya fito ba shi ma kana iya taimaka masa amma dai waɗancan suka fi kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin ibnu majah yana cewa ya rab allahumma inni uharriju ilayka haqqad da'ifaini ya Allah ina kawo ƙara wajenka a kan haƙƙin masu rauni guda biyu alyatim wal mar'a maraya da kuma ɗiyamace wato matakka ce ko ‘yarka ko ma ɗalibarka ko mahaifiyarka dai da mace gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsayin matsayin masu rauni to an ambaci maraya saboda na farko tukunna babu wani wata al'umma da babu marayu wato suna da saukin samuwa sai dai baka yi ne taimaka musu ba babu wani dangi ko wani gida da babu marayu kuma kullun ci gaba da samun sa yake saboda kullum mutane mutuwa suke suna barin ƴaƴansu ka duba ga tunda Allah da ya Allah fa shi yake ba kowa arziki shi yake ci da kowa amma da haka Allah ya ce ma mutane su ji tsoron mutuwa su ban malayu bai ce kakku damu zai rike muku su ba wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida wannan aya akwai abin duba a cikin ta Allah shike ciyarwa shike rayawa shike azurtawa marayun nan kuma suna cikin bayinsa amma me yasa yake gaya mana cewa mu tsoraci mutuwa mu ban marayu a baya duk da yake kuma tsoron naka da mutuwa ba zai hana ka basu ba me yake nufi shine kayi abin da ya kamata wajen taimakon wasu marayun sanda kake raye to sai Allah ya kiyaye maka marayinka kamar yadda Allah ya kiyaye ma waɗancan yara na kisa Annabi Musa da Allah ya ce wa kana abuhuma saliha mahaifinsu mutumin kirki ne sai Allah ya aika musu daga Annabi Musa daga wata uwa duniya sai da ya sha wahala laqad laqina min safarina hadha nasaba ibnu gyara musu dukiyarsu ina fata muna fahimta jama'a saboda haka akwai abin lura sosai game da waɗannan gaɓoɗi mun yi magana kwanaki a kai ba sai mun sake maimaita irin wannan dogon magana ba sannan na biyu kuma sai aka ambaci fakiri ko kuma mu ce miskini shine wato wanda yake mara shi a a shi miskini idan aka ambace shi haka shi kadai yana yana daukan ma'anar fakiri da miskini haka shi ma fakirin an bace shi shi kadai shi ma daukan ma'anar miskini da fakiri shi ma kamar yadda misali Allah ya ce game da aka ambaci fakiri ya dauki ma'anar miskini kamar fadan Allah lil fuqara'il muhajirina talakawa muhajirai a ganin hada talakawa hada miskinai muhajirai haka da Allah ya ce in tukhfu sadaqati fa ni'mahi wa in ne farkon ma in tubdu sadaqati ko in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tu al-fuqara Allah yace fa huwa khairul lakum fi suratul baqara ko to kaga wato nan a ambaci fuqara amma ya shafi miskinai haka in ka dauki misalin inda aka ambaci miskinai kawai kuma ya shafi hadda fakirai shine kamar fadan Allah au kafaratu au kafaratun ta'amu masakin au kafaratun kuma akwai it'amu asharata masakin ko na na na rantsuwa kaga na aka ce masakin za a ciyar amma za a ce da talakawa wato fukara kamar yadda Allah ya ce kuma innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin nan kuma an bace kowannen su to kowa sai ya zama kanshi kamar islam ne da iman in ambaci daya zai wakilci dayan in ambace su duka biyu sai kowanne ya zaman kanshi da ma'anarsa saboda ya kamata mu san wai menene fakiri da miskini wato kuma kuma ta cewa fakiri miskini fakiri miskini wai me suke nufi ne al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa yayi maganganu game da a cikin suratul ma'ida an ba na manta ba yayi magana akan wannan mas'ala inda yake cewa malamai sun yi sabani game da bambancin da ke tsakanin fakiri da miskini akan zantuttuka guda tara malamai kiran sarakunan daddalewa don ka takaita zancen nasu abinda za a iya cirewa shine shi miskini shine a bisa tarihi mafi mafi fita shine mal man allazi yajidu malan la allazi yajidu mala yakfi wanda yana da hanyar samu amma abin da yake samu bai isansa kamar yadda ce dan albashi ne shi yana da duk wata ya san zai samu kaza amma kaza din ba zai kai shi wata ba sai a daddafe to wannan sunan shi miskini mun gani ai na malamai suka ciro wannan shine a cikin fadan Allah madaukakin sarki amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri Allah ya ce kaga wannan jirgin ruwa to ta wasu miskinai ne da suke aiki a cikin suke aikin safara suna aikin tasi da jirgin ruwa sai malamai suka ce yanzu kaga an ce har sun mallaki jirgin ruwa sun mallaki jirgin ruwa amma abinda suke samun bai isansu saboda haka miskini shine wanda ya mallaki wani abu har ma na kasa da shi yana ganin shi kamar mai arziki ana mushi kallon abin nan haka kitse ko rogo ake cewa kallon kitse ake wa rogo to wanda shi ake cewa miskin a gulm balarabe wataƙila mu a hausa aka ce miskini kamar ƙololuwa kenan ko wataƙila a hausa mu aka ce miskini ana nufin addina kamar ma wanda yake da wata naƙasa bayan talauci kamar wanda yake mabaraci ko gurgu ko makaho ko wani abu to shi za a ce ai miskini ne to amma gun balarabe miskini wanda yake da abin da ba zai ishi shi ba mafi mutane a nan suke aka ce kuma fakiri shine shi kuma wanda wato kwata-kwata bayi da shi samun shi to sai dai Allah ya aiko mai kawai da falalarsa bayi da shi bayi da hanyarsa to wannan shine fakir daga alfaqar shine al'adam bayi da komai shi kuma wancan daga almaskana shine wato rashin bai iya tsugunawa wuri guda sai ya tashi ya nema da haka da gaskiya wanda malamai suka kara wanda yana maka cewa miskini wata wata martaba ce ta dan sama shine suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam har addu'a yake cewa Allah ya bishi a miskinin sa Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafan ya Allah ka sanya arzikin mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ka sa arzikin mu ya zama wato iya bukata abin da kawai zamu ci kafafan babu babu sto babu kuma ba kuma a rasawa wanda za a ci kullun kullun za a samu a ci amma babu na ajewa na wata ko na gobe ko na shekara haka nan a cikin wata addu'a da ibnu majah ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa hashirni fi zumratil masakin yawmal qiyamah sai Allah ka sa na rayu a madayin miskini ka kashe na a miskini kuma ka sa na tashi na alkiyama a tsakankanin miskine aka nabi ke wannan addu'a amma da yazo kan talauci sai yana neman tsari daga shi Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri wa a'udhu bika min al-qillati wa dhillati wa a'udhu bika min an azlima aw udlama a cikin hadisin Abu Dawud kaga shi abinda ake ce ma talaka wato al-faqru bala'i ne abun gudu abin neman Allah ya tsare da haka annabi kullum yake addu'a Allah tsare shi daga talauci wato a ce ba ka da komai kuma ba ka da yadda za ka yi kuma ba ka da kama sayar kuma ba ka da mai baka shi ne mai waka yake cewa shawarar ka da ɓarawo iri ɗaya ce diran da aka ce ba ka da shi mai baka bai da shi musamman irin wannan zamanin da ma babu masu bayar wani balantana ba a ce bai da shi to za ka ka ba da shawarar to ina za ka yi wani mugun aiki daga nan ne mutum zai zama informa daga nan ne zai zama mayaudari maha'inci ko ya je kasuwa ka ji an ce yayi wani abin ta'annati ko ya ci bashi ya kibiya ko ka ji an ce ga wata mata ta je ta ta lullaba hijabin ta dauki wani abu a ƙasa an kama ta wata ma har ta je ta yi zina duk irin wannan bakin talaucin shi ke kawo so da ka abun gudu ne da ka annabi kiya da ya ce Allah ka tsare ni daga talauci Allah ka tsare ni daga karancin abun hannu Allah ka tsare ni daga wulakanta Allah ka tsare ni daga cuce ni ko a cuce ni amma shi miskinanci na sasa da ce Allah ka sa in mutu ina miskini Allah ka sa in rayu ina miskini wato wanda yana samun abin da iya bakinsa iya aljihunsa hannu baka hannu ƙwarya amma me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'ar saboda waɗannan irin mutanen to suna da saukin hisabi ranar alkiyama wato wanda mutumin da iya abin da ya samu iya buƙatar rayuwarsa ne bai samu hanyar tarawa da yawa ba bai samu hanyar wato yayi wani kasuwanci ko wata sana'a ko wani aiki na gwamnati ko wani wata hanya ta bude masa yaki halas yaki haram ya tara da yawa bai samu wannan bai ci riba ba bai yi zalunci ba bai sace kudin gwamnati ba bai cuci kowa ba iya dan abin da yake samu na sana'arsa ta yau da kullun yana dan a sa ko yana aikinsa na gwamnati ko na private ko yana noman sai noma abin da zai ci to wannan yana samun hisabi da sauki a lokacin da ake a lokacin da talakawan za su gama shiga aljanna sai an gama sallama su kakab sannan za a ce to ina masu kudi sannan za a zo a jiyo da a canza alƙalman hisabi saboda suna su akwai yawa inda ka san din ka je banki wanda zai kai 1800 7,000 ba a nan bakin kanta yake barwa ba akwai wani ɗaki da ake ce ma bulk room wani sai ya wuna a wajen to su ne 'yan bulk room waɗannan alahira bulkul masu kawo kuɗi da yawa za ga aitayi aitayi a kullama suke ba ba kakkautawa su ne kamar suke da bankin ma waɗannan ko to ɗan bulkul kenan su ne masu kuɗi wanda hisabinsu mai yawa ne isa annabi yake wannan addu'ar kaga yana cewa wato fakiri shine na can ƙasa amma miskini yana sama da shi to in ya zama na cewa an ce a ciyar da ma wanda yake da wani abu miskini kaga min babu aula a ciyar da wanda bai da kowa kenan shi yasa anan aka ce au miskinan ba a ce au faqiran ba domin an ce au faqiran to ba dole miskinan ya shiga ba amma aka ce miskinan to faqiran ma ya shiga wato kama a ce kana cikin ba da abincin ma kana bayarwa sai ga wani a cikin layin an sa abincin kuma har da mukullin mota a hannun shi ko irin mukullin babur ɗin roba roba kakka ce mishi ato kai ya layi ka bi layin an sa abinci wannan mota waye wannan ce mota ta ce kuma kake an san kake an san sabil to miskini ne hala ko mun gane yawa in ya bi layin almajiri ana ta raba take away kakka ganshi da hula mai tsada ko ka ganshi da waya irin waɗannan manyan wayoyi masu tsada ka ɗauka wai shi ya wuce talakawa shi yana cikin miskine ne watakila wannan mota da ka gani babu mai ma a ciki ko kuma arzab take Allah ya kyauta sai mu sai sai sai Allah ya ce thumma kana min nasu mu karar sura nan ne ta mana sammatsi da yawa wallahi bari mu bari mu dan yi a gurguje thumma kana min allazina amanu sannan kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka yi imani wa'amanugo wata waso bi sabri suka yi junansu wasiya da haƙuri wata waso bil marhama suka yi junansu wasiya da tausayawa Allah ya ce ula'ika kaga waɗannan ashabul maimana su ne ma'abuta dama wato kama ana gaya mana waɗanne irin mutane ne suke wancan aikin na falakata hamal aqaba su ne waɗannan mataki na farko su ne wato wanda yake da imani wanda yake da imani shi ke iya ɗaukan dukiyarsa ya ciyar shi ke iya taimakawa maraya shi ke iya yin kaza kaza kaza da sauransu domin a su ne kaɗai suke ji don Allah suke kuma su ne suke da sharaɗin karɓan aiki waɗanda ba su ba ba a karɓan aikinsu in ka zagaya alkurani ga baki ɗaya duk inda ka ji an yi maganar shiga aljanna za ka ji an ce mummune ne muminai masu imani suke shiga aljanna su waye kuma ake kinka san ayyukan su ne wanda ba muminai ba kafirai da munafikai kafirai wa qarimna ila ma amilu min amalin fajallahu haba'an mansura za a watsar da shi munafikai wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum ne kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa hum kusala Allah ya ce wa lan tuqra illa wa hum karihun cikin sautu tauba kaga wannan sune munafikai ba abin da ya hana a karɓi ɗan abin da suke ganin sun yi har da suke gadara sun yi Allah ya ce wa ma mana'ahum babu abin da ya hana an tuqbala minhum nafaqatuhum a amshi ciyar da suka yi illa annahum kafaru billahi saboda sun kafa cewa Allah saboda bayan sun imani a kafartun ba da imanukum sun yi imani sun kafirce wa bi rasuli sun kafirce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wala ya'tuna salata illa hum kusala dan zaka gane cewa munafikai ne domin asalin kafare ba su zuwa masallaci wala tuna sallai illahum kufara wala yanfiquna kusala wala yanfiquna illahum karihun ba sa zuwa sallah sai cikin kasala ba su da karsashi sai dai dan a gani yura'unan nasa lakun la illa qalila sannan kuma in ma za su ciyarwan to suna yi ransu baya so to wannan Allah baya karba haka nan kala hadisin Abdullahi dan Judan dake cikin sahih Muslim wanda Aisha take cewa dan uwan uba na Abdullahi dan Jud'an yana ciyarwa yana aikin arziki yana aikin alkhairi ko wannan zai amfane shi annabi ya ce da dai bai taba cewa Allah ya tuba ka yafe ni ba saboda haka ba zai mishi amfani ba kafiri ne shi Allah ka tsare mu da kafirci wa tawasau bis sabri suka yi wajunan su wasiya suka ga wa junan su cewa ba mu yi hakuri akan biyayya Allah mu yi hakuri akan musibar sami mu a cikin addinin Allah mu yi hakuri akan ibtila'in da zai same mu yau da gobe to suna wa junansu wasiya cewa a yi haƙuri wato wanda in ya ciyar kuma sai ya zo ya gamu da wata damuwa shi kaga wani duk abin da ke mishi baya godewa to kaka zuga sai ka ce mishi ka yi haƙuri ai a wurin Allah kake nema ci ka duba wannan kanwatawa ba tun tana karama nake kula da ita mahaifiyar ma ta mutu ta mana wasiya cewa na kula da ita yanzu ma da ita da mijinta da ɗanta komai su kawo mini to kai abokin shi in kana so ka zama cikin mummune kanka zuga kace da ga rabu da ita da Allah ba kana kawar da ita ba to wannan baya cikin wata wasabi sabri zai cikin wata asabil marhama sai ka ce ka yi haƙuri da ita ka yi haƙuri mutanen angonan sun takura mu ni ba ɗan siyasa ba kullum su ce in ba su ka yi haƙuri wata waso bis sabari haka alhaji mai taimakon addini kullum yana taimakawa wata nau ne ce mashi wata na tunda ba Allah ba ne Allah ne kaɗai baya jin damuwa ana roƙon shi kamar shafi yake cewa wa bunayya adama hina yus'alu yagdabu ko Allahu yagdabu in abaita su'alahu shi Allah yana jin haushin ka ne baka roƙon shi shi kuma na adam duk yadda dan adam yake ta na roƙe shi sai an same shi a karkace sai ya ji cewa ba a kyautata mishi me yi din ma fa kenan saboda haka mutum ya gina masallaci yana taimakon addini mu ko mun zama ci ma zaune duk abin da ya lalace a ce a je gun alajuwa ne sola ta lalace a je gun shi kafir ya mutu a jegun shi gulob ya mutu a jegun shi wata za ku same shi a karkace ko yayi wata asara ko ya cika wata damuwa sai ya nemi ya butsare ko shedan ya zaga shi yan fada sai su ƙara zaga shi kuma sai Allah zai karbu da su ko ya kai iyayenka wannan ya ishe ka shiga aljanna alaji zar ka kula da kanka ai abin da kai ya isa to wannan ba sa cikin mu'mine na kwarai eh ba sa cikin mu'mine na kwarai ne kun su ƙara wato sa shi ya ƙara taimakawa ai kan shi yakewa ya kai ya gaji alhaji a yi haƙuri watanen za a nene kama watanen da ba za a samu ba alhaji a yi haƙuri wannan dama ce Allah ya baka wani yana neman ta bai samu ba wata wasau bis sabari wata wasau bil marhama kuma suka yi makansu muwasati da tausayawa asabru yana da matakai iri daban-daban da malamai suke ambata ma bashi mun je wata gaba saboda suran ta yi mana ta yi mana sammatsi da yawa bai kamata a ce ta wuce ba ana ganin ta karamar sura mun wata karatu biyar kenan ko to wata waso bil marhama kuma suka yi muwasati suka yi wa junan su wasiya da tausayawa a tausaya waɗancan mutanen talakawa da marasa shi da makwabta da marayu ku masu wadata da sauran musulmai ku dinga junan ku wa'azi da tausaya akan wato ku tausaya musu wannan shine sharadi na sharadan arba aiki guda uku al-iman da aka ce lil ladina amanu kamar da Allah ya kitama amal min salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'min cikin suratul nisa'i fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira ba za a cuce su ko mun kankanta ba na biyu shine at-tawasi bis-sabri ala ala ta'atillah yi wa juna wasiya da bin Allah da haƙuri gun bin Allah na uku shine at-tawasi bil marhama tijaha ibadillah da kuma yi ma mutum juna wasiya a cewa ayi haƙuri da bayin Allah masu zuwa nema din Allah ya ce cikin manzala sallallahu alaihi cikin hadisin bukhari cewa la yarhamullahu man la yarhamun nas Allah baya tausaya ma mutumin da bai tausaya mutane ina cikin Bukhari da Muslim daga Jarir ibn Abdullahi al-Bajali a wata riwaya ko mashhuriya daga Abdullahi dan Amr dan As wanda ke cikin Asnan al-Arba'a hadisin ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama masu tausayawa Allah yana tausaya musu ar-rahimuna masu tausayawa yarhamuhumur rahman ubangiji ya tausaya musu sai annabi ya ce irhamu man fil ardi ku tausaya man na ƙasa wanda suke cikin duniyar nan ku tausaya musu yarhamkum man fis sama kuma sai Allah ya tausaya muku Allah ka tausaya mana gaba daya sai Allah ya ce a ƙarshen wannan sura wallazina kafaru hum ashabul mash'ama haka ne ashabul ulaika ashabul maimana waɗannan sune ma'abuta dama wato ƴan aljanna kenan domin aljanna ita ce a dama a lahira Allah ka samu a ciki Allah ya ce wallazina kafaru waɗanda kuma suka kafirta hum su kuma su ne ashabul mash'ama su ne ‘yan hagu su ne mahagungunta Allah ka tsare mu daga zama cikin mahagungunta wallazi na kafaru da ayatina ko hum ashabul mash'ama wanda suka kafirce ma ayoyinmu suka butulce su ne ma'abota hagu waɗanda Allah zai zuba su a cikin wuta wato su ne ahalul kufri wad dalal ma'abota kafirci da bata waɗanda suka mutu ba su yi imani ba waɗanda su ne ‘yan wuta kuma haka zai tike da su zuwa ga wata wuta wadda Allah ya kyata da suna ya ce alaihim narun mu'usada a tare da su akwai wata wuta ɓamammiya wadda za a rufe ta ɓam narun mu'usada kamar da Allah ya faɗa wajen narun lahil muƙada ko allati tattali'u alal af'ida sai Allah ya ce innaha alaihim muqsada narul lahi wutar Allah almuqada wanda ake ci gaba da gwalalata ake ci gaba da hura ta continuously shine almuqada allati tattali'u alal af'ida wanda take ainihin wato mamaye zakata wato zaka cinye har ciki kenan Allah ya ce innaha alaihim muqsada lalle ita wannan wuta ga waɗancan kafiran mu'usada a bar kullewa ce za a kulle su a ciki babu ranar fita ke za a garkame su a ciki Allah ya ce fi amadin mumaddada da kuma wasu ginshiƙai da aka mimmiƙar da su wato yadda kaga ana yi ma irin sel ɗin nan na na cc condem a sa ƙarafa a giggiciya amad su ne ko umad a wata riwaya ko wato ginshikai mumaddada waɗanda aka mimmiƙar da su Allah ka tsare mu da irin wannan wuta ce ta kafirai wanda an riga an gama ɓame su a ciki mu'usada ana karanta shi da mu'usada mai hamza ko kamar da arma ya karanta mana da hamza wannan shine karatun abu amr shine karatun hafsu shine karatun hamza shine karatun yaqubu shine karatun khalaf biyar ɗin nan walbaƙun su kuma sai kanta shi da musa da da nakal kenan ko da nakal kenan su ce mu da hasbul hamza ko dama kaga mu'usada ai lin ne mu'usada su kuma su ce musada asalin kalmar daga asada ya asidu musada asada shine aglaka an rufe wuri an bame shi ya asidu da alhamza ko ya asidu yana ɓame shi sai a ce musa da ɓamammiya wato abinda aka rufe aka rufe tsab babu abinda zai shiga ciki babu abinda zai fita wanda suka kafirce ubangiji ya ce a cikin irin wannan wuta zai saka su Allah ka tsare mu daga dukkanin wuta sawa'un ta kafirai ce ko ta ba ba ta kafirai ba Allah ka sa mu cika da imani Allah ka rangwanta mana kai mana rahama da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran al'ummar musulmi Allah ya mana gamdakatar yau mun gama wannan sura mai albarka suratul baladi a cikin darussa guda biyar tsakani da Allah ta bamu ta bamu wahala wannan sura Allah ya kara mata albarka sanda aka fara ta tsammani na ba ta wuce darasi biyu ba na mata ganin ganin haka to to ashe karatu ne da yawa a ciki dai to muna fata abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mana albarka a ciki kuma ya bamu damar iko da shi aiki da shi kurakuranmu da gazawanmu Allah ya gafarta mana Allah kuma ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah